or we the الابتدائية أليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى a yau za mu shiga anwa'ul iraq al'amfila anwa'ul iraq tun da mun yi anwa'ul bina mun gane yadda ake gina kalmomin larabci yanzu kuma za a fayyace mana yadda ake li'irabin kalmomin larabci li'irabi shine wasalin ƙarshe yadda usullan ƙarshe suke bayyana al'amfila الطائر يهوم tsuntsu yana yana iyo wato duk abin da yake hawowa ya sauka shine ya komo zai hau ya sauka saboda haka duk wanda ya dubi yadda tsuntsu yake a sararin samaniya haka yake wani waje sai ya yi ƙasa wani waje sai ya yi sama ina fata an gane to kana iya fassara ka ce jirgi sama shi ma amma kaga jirgin saman ba na soja ba na'am alma'u azbun ruwan yana da daɗi alhisanu jami dokin ɗan gardama ne doki mai gardama ne doki mai gardama ya raba ta hawa sai wanda suka saba ko kuma mai kiriniya shi zai hau doki mai gardama wasu lankarshe za mu ringa lura da su ra'aitu ta'ira ya homo na ga tsuntsu yana sama yana ƙasa a ta'ira da kuma an ce a ta'iru sharibtul ma'a azba na sha ruwa mai daɗi alma'a alma'a da an ce azbun kuma nan an ce azba zallalal farisul hisana mai doki ya horar da dokin ba can sama mun an ce doki mai gardama ba to mai dokin ya horar da shi zallalal farisu alhisana nazartu ila ta'iri yahumu na kalli tsuntsu yana sama yana ƙasa a ta'iri يعيش السمك في الماء kifi yana rayuwa a cikin ruwa alma'a alma'i nazal alfarisu an alhisan mahayin doki ya sauka gabarin dokin to anan idan an duba za a ga akwai kalma guda ɗaya ta samu wasu iri daban-daban dama abin da ake so a gane kenan a can baya mun yi kaman wannan din amma da yake wani abu yake so ya fitar mana daban a nan ma wani abu yake so ya fitar mana daban yasa zai karin bayani sai misalai na gaba yuqidu aliyun almisbaha aliyu yana kunna fitila tazhabu aljunudu rundunoni suna tafiya tafiya irin ta soja ita yake kira tazhabu kaman fareti saboda soja baya tafiya normal ba kamar na kowa yake tafiya ba turiqul ashjaru bishiyoyi suna ganye shine turiqu lan yuqida aliyun almisbaha aliyu bai kunna fitila ba lan yuqida can kuma an ce yuqidu lan ta zahafa aljunudu runduna ba su yi fareti ba ba su yi tafiyan fareti ba ta zahafa maimakon ta zahafu lan turika al'ashijaru nan nawa ya sa lan turiku kuskure ne haka ne ko? kuskure ne fata hannu lan turika ina ganin kamar su ma lokacin ana copy and paste ne lokacin da aka rubuta wannan kamar naka ya fi na hudu fa da ya kare barku ya kusan gari ɗaya ne wannan naka na ya ji jiki ko ga da aka yi ne Allah shiga ta mana sarauta wa
da tuso zan ami eh tuso zan nan sabon ni kuma ka zama ni nawa babu dai ba ma dai ta gaba daya amma naka gashi a koko 2007 ne 1428 eh 2007 ai akwai kwamfuta sai dai zai zama available a kasar nan bane 2007 ma kan mu mu dai muna ji ana faɗin kwamfuta 2007 shekara
okay sha ta takwas zama koma ba akwai eh, kwamfuta akwai eh, 18 years wato yana son tuno wani abu ne mun je biyu ke bayero university kano 1980 1990 1997 1997 akwai wani course da ake kiransa a gsp shi yasa duk yan university sun san gsp gsp din nan a nan yake waɗansu suke makalewa akwai science ko computer and society ban san yanzu ba science computer and society to wannan malamai guda uku ne za su koyar kuma kan turo tsofin malamai ne a zo a samu aji sun kai an kai ɗari biyar wallahi kana can dungun ana lakca ma ku ba ku san menene ake yi ba to a lokacin kun ga akwai kun abin nan 1990 yawwa. level 1 na abin nan to kaga kawai muna jiri ana ta maganan kwamfuta ne dai kawai irin wannan na laptop din na amma ina jin kaman a lokacin kusan typewriter yawwa eh irin wannan typewriter kusan ko ina shi wannan ka desktop ko wannan kaman ka tashi a abin nan naku in kai ka tashi a headquarter local government za ka yi shi available duk wanda ya tashi a headquarter local government zai yi shi available okay anyway abin da ya zama kawo wannan bayani mun dan yi abin nan maganan copy and paste duk wanda yake da laptop yake abin nan ya san copy and paste za ku ga littafan yanzu da yawa wani waje an sa shi baki wani waje an sa shi ja to k- wanda za ka samu an yi haka in kuna bi a hankali za ga akwai kurakurai kawai wanda ba a samu a cikin abin nan shine normally qur'ani saboda za a bada wannan ya duba a bada wannan ya duba a bada shi an fi mai da hankali sosai a kansa saboda ana samun kuskure guda daya to in aka buga gu- miliyan daya kaga kwande amma in irin wannan littafi ne ka samu aka samu kuskure to wanda ya sani yana zuwa zai ce nan akwai gyara ga Qur'ani kuma yaushe zaka zo ka a ce an gyara shi ai ko an gyara to ba za a bari ma yara ba eh don kana bari ma yara wani ya zo da guntun larabcinsa yayi na haulu wadi na daya yana ganin wani waje sai ya ce kai saboda ya ga an gyara a wani waje shi yaro haka yake sai ya ce nan ma bari in gyara sai daga baya kuma ya gane cewa ba haka bane okay lan turikal ashjaru sai na gaba lam yuqit al- ah, aliyun al-misbaha yuqit lam yakhab lam turik maimakon turiku lan turik maimakon lan turika to in ka gane da waɗannan wasulla suke canzawa to ka san kan irabi kenan a nan ya ce albahar الطائر والماء والحسان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء أولا نسونا يعني العربي نعم وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى منه مرفوعة لأنها مبتدعة saboda a misalai guda uku suna da rufu'a sun zo a matsayin mubtada kuma mun yi mubtada da kabar can baya wallazi yadullu ala raf'iha abinda yake gwada rufu'a wujudu damma fi akhir kullin minha samuwan damma damma shine wannan wasali din mu kuma da Hausa muna kiransa me ruba rufuwa to mu kiransa da muke yi rufu'a in ka koma larabci kuskure ne saboda zai hana mutum ya fahimci anwa'ul i'rab da anwa'ul bina to amma mu mun saba fassara shi haka haka muke kiransa kwarai da gaske yasa wani lokaci idan aka zo kana koyar da yara din in ka fahimci akwai abin da gaba zai zama musu da matsala to ka faɗa musu da larabcin kawai ka wuce yanzu da ake nunu sakina nunu sakina an zo ta abin nan ta juwidi nunu sakina me ya fasara nunu sakina da hausa ko ban ka gani zaka zo ka ce nun mai dauri shi nun din ka ce l mai dauri mana ko na mai dauri saboda in ka koma ka ce la mai ɗauri ko el mai ɗauri to yaro sai ya fahimci wani abin nan kawai su gara ka ce masa nunu sakina duk inda ka je nunu sakina to ban ya gane nunu sakina din nan duk inda ya gaishe nunu sakina ne sai ya dubi wani harafi ne a gabansa ko wani baki ne a gabansa ina fatan an gani yau wani lokaci akwai abin da ake samu dan kurakurai hakan nan amma ba kurakuran da za a yi ta yayatawa ba ne sunan wannan wasalin da muke kiransa rufu'a da larabci suna kiransa damma sunansa to idan fi'ili ka masa wannan aiki sai ka ce marfu'un bi damma az-zahira kaga shi kuma inda rufu'an zai zo kenan an masa rufu'a da damma bayyananniya Okay. Wa fil amsalati salasati thaniya mansuba a misalai guda uku na biyu su kuma an musu nasba lianna kullum minha maf'ulun bihi saboda kowanne maf'ulun bihi ne to shi wannan kwantaccen wasali shi kuma me fataha kaga su kuma suna kiransa nasaba eh ba to an masa nasaba ko fataha haka ne wannan shi daidai ne lianna kullum minha maqulun bihi wallazi yadullu ala nasbiha ko wujudul fata fi akhir kulli minha na eh dama da da fataha fataha daidai ne da rufu'a da kisra shine ake dan samu saboda in kace in kace kisra zai dauke jarra in kace rufu'a zai dauke damma ne amma fataha haka ne na'am to sai ina ne wa fil amsalati salasati salisa misalai guda uku na uku majrura suna da jarra lianna kullu minha masbuqun bi harfi jar saboda kowanne wato an riga yake da harafi na jarra wallazi yadullu ala wujudiha wujudul kasra fi akhir kulli minha kasra kisra wanne ne daidai ok kasra ko kisra na jin da hausa kisra suke fada ko eh haka ne yawo kisra kuma da larabci kasra na'am wa bi zanara hadhihi al-asma qad taghayyarat awaqiruha saboda haka zamu ga wannan waɗannan sunaye sun canza mina rafi daga rufu'a eh daga rufu'an da aka yi ila nasbi zuwa zuwa nasaba shine zuwa fataha thumma ila aljar sannan zuwa jarra zuwa kisra kenan wa idha wa idan fala budda an takuna mu'raba to tunda ta jujjuya kalma da wasali ko wasulla daban-daban wannan shi ake kira mu'raba amma in bata juya ba fa mabniya mabniya wal kalimatu kalmomi irin su yuqidu tazhafu تورق في أمثلة القسم الثاني مثالي نبنغري نبيو أفعال مضارعة سيلين مضارعي ومضارعة ومضارعة وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى مثالي قد أكون فرق من هذا القسم مرفوعة أم صرفوعة مرفوعة كاكا كما بذاك مدموم akwai inda zaka ce madmumun ka ce madmumun shi ma ruhuwa ne marfu'un madmumun marfu'a madmuma na'am liquluha min an-nawasib wal jawazib saboda me saboda sun wofanta daga an-nawasib wal jawazib walansu alkalumai ne suke sanya fataha mafili mudari allan idan kai to waɗansu adawat ne su kuma suke yin jazma wa fi'ili mudari aha waɗannan to ya kunga ya mayar da mu na hau na farko idan fi'ili mudari ya zo babu waɗannan to akan ce fi'ili mudari marfo bidan mutum zahira amma idan ya zo da abin da ya sanya ya canza masa wasali na sama ko na ƙasa ko kuma ɗauri kai to sai ka ce wannan an masa mansubun saboda kaza bil fatati zahira ko ka ce majzumun saboda kaza majzumun bi sukuni fi sukuni abai abin nan yake shi ba a ce masa ma ba sai an ce zahir ba bi sukuni zahir ban yi tsammanin suna faɗa ba wallazi yadullu ala rafiha abinda yake gwada rufu'an wannan fi'ili ko waɗannan fi'ili wujudu damma samuwan damma fi akhir kulli minha a ƙarshen kowanne wa fil amsalati salasati thaniya guda uku bangare na biyu kuma minhu mansuba su kuma suna da nasba li kulli wato li dukuli lan alaiha saboda lan ya shigo wallazi yadullu ala nasbiha abinda yake gwada nasban su wujudul fatha samuwan fataha fi akil kulli minha wa fil amsilati salasati al-akhira misalai guda uku na karshe majzuma daurarru ne li dukhuli adatil jazmi alaiha saboda sinadarai na dauri sun shiga cikin su wallazi yadullu ala jazmiha abinda yake gwada daurin su wujudu sukun fi awakhirha a karshen eh sannan akwai wani abu wasu larabci da ya kawo mana a nan guda hudu ne kuma ya kawo mana misalai a cikin sunaye da filai akwai wasu landa sunaye suke daukawa akwai wasu landa filai ne kawai suke daukawa haka ne suna akwai wasalin da ba ya daukawa larabci shi ne wanne shi ne dauri sukun shi ne dauri shi ba a ce masa jazma jazma an kaji wajen aiki shine jazma ba ya daukan dauri amma kuma ranar mun yi bayani mafiya yawa su tayin din masu larabci daurin nan eh yadda aka ce izhab kaga fi'ili kenan to in aka ce ana son a faɗi tafiya tafiya ya ce zahab alhali kaga zahabun ne ko kace zahaban ko kace zahabin eh yanzu ko mutum na zo na ce masa in ba na son faɗi fi'ili ina su ba na son faɗi fi'ili sai na ce ma malam zaharaddin yanzu malam ne maimakon sunan haka tsagoransa haka tunda sai na ce masa misali ƙiyami na ce masa kiyamin na nufin kum kenan maimakon ce kum sai in ce ka gani wasu za su ce kiyama kiyaman ba fi alkiyama ba da hausa sun da sun yi kama da juna to haka ne zahabin tashi ka tafi e zahab tafi to su kuma waɗancan da ake mayar da su da wani su tayan ana kiransu ismu fi'li amrin اسمه فعل مضارع دو انا akwai su akwai ismu fi'il madi hayhata hayhata hayhata hayhata dinnan fi'ili ne ai ba'uda ba'uda fa uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah ire iren waɗannan okay kar mu shiga wata gonan eh bari mu tsaya nan haka na'am walladhi yadullu ala jazmiha wujudu sukuni fi awakhiriha wa bidha nara anna hadhihi al-af'ala qad taghayyarat awakhiruha min ar-raf'i ila an-nasb thumma ila al-jazm wa idhan la budda an takuna muraba tunda wasallin su ya zamo haka murabai ne al-ahwalu allati tatari awakhiran kalimati al-muraba arba'un halaye waɗanda suke lazimtan ƙarshen kalmomi masu lirabi mala yake guda nawa ne Eh, wannan ka duba saboda na ɗora ƙafa na kai muraba arba'un guda hudu ne wa hiya ar-raf wal nasb wal jazm wal ah, wal jar wal jazm wa tusamma anwa'ul i'rab to kaga haddace waɗannan su ne in ana faɗin anwa'ul i'rab zai kace ar-raf wal nasb wal jazm wal ah, wal ah, wal jar wal jazm wa tusamma anwa'ul i'rab alamatul i'rab al asliya arba'un alamomi kuma na i'rab alamomi su ma guda hudu ne الضمة alaman damma menene rufu'a eh wal kasra wal fatha alaman fatha menene yawa eh a alaman da Hausa yadda mu muke fada alaman fatha menene nasaba sai su ce nasaba wal kasra alaman kasra kuma menene shine kisra amma jarra shine ya kamata mu kuma sai mu ce kisra ko wa sukun alaman sukuni menene dauri tun da shi koyi yake sawa dauri ne idan babba ne harafi ne in karami ne wasali ne ina fata an gani yawwa wannan muna yi ne mayan islami malaman islamiya in ka ce ka ce koyi in babba ne harafi ne sai ka sa wani yaro ya rubuta maka to yaron da ya hango cikin sauki ya gwada yana da dan basira in karami ne kuma kaga wasali ne na'am wa yanubu anha alamatun ukra tuzkaru fi mawadiha tofa kun ga da damma da fatha din nan da kasra da sukun to akwai alamun da suke wakiltansu a waɗansu wurare misali a cikin sunaye jam'i na mata, ja'at mu'minatun, ra'aitu mu'minatan, zahabtu ila imra'atin mu'minatin, to sai ina son ba da jam'i na mata, ja'at mu'minatun, ra'aitu mu'minatin me yasa ba ce mu'minatan ba saboda ƙarshen jam'u mu'annas salim ne jam'u mu'annas salim shi kuma wasalin da baya daukawa shine fatahan nan shi baya daukan fatahan saboda ka ja'at muslimatun wa ra'aytu muslimatin wa marartu bi muslimatin na tsakiyar nan fataha yake da shi saboda maƙulun bihi ne amma me yasa maƙulun bihi bai bayyana ba saboda jam'u mu'annas salim ne to me ya bayyana a madadin sa shine kisra to inda mutane suke dan abun nan kenan saboda in ka je wajen jarra ma kisra ne eh duk ɗaya ne shi yasa ya ce wa yanubu anha sannan kuma idan ka ce lam yazhab lam ya'kul wa lam yaktub da ka zo maganan jara ya jiri sai ka ce lam ya jiri lam yamhu me yasa ko lam yaqdi eh ina daurin lam yazhab lam ya'kul lam yaktub amma wajen jara sai ka ce lam ya jiri asalinsa ya jiri lam ya kadi lam yamhu alhali in ka duba ƙarshen lam ya kadi kisra ne lam yamhu zamma ne lam misali ya bene ne shi ma kisra ne to ya za ka warware wannan shine wajen lirabi shine kaddarawa sai ka ce fi'ili ne mudari'i majzumun bi hasfi harfil illa to ka gama kaga kenan sai ka san harfin illa da muka yacin baya an fara nisa ko ina fata dai na fara nisa ban bar ku a baya ba yawwa in mutum yana jagoranci yana abin nan yake nan da ya je waiwaya sai ya ga- ya ga bayan sa sai kura babu kowa to me ya kamata ya yi sai ya ƙara gaba ko kuma sai da waya tun da ya tafi ya bar yan uwansa a ya tsayawa zai yi الرق والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال الله رمى يفعل منا يا فارا بينا منا والجر يتصل بالأسماء كما يتصل الجزم بالأفعال duk inda ka ga ɗauri fi'ili ne ka gani duk inda ka ga kisra kuma to ismi ne sai dai kuma wani lokaci ana samu canji saboda style eh saboda style na'am تمرين أين الكلمات المغربة في العبارتين الآتيتين واشكل آخر كل منها على الإنسان أن يرائي في الملابس فصول السنة dole ne akan ɗan adam ya kiyaye tufafinsa a shekara yadda zai dinga sawa mai yawa wani zai ji mamakin wannan masu nazarin sociology ne ko eh ina ganin kamar yan sociology ne fa yahsunu bihi kana iya ce fa yahsunu ko fa yahsuna bihi an yalbasa alqutna fi sayfi mu dauki fa yahsunu fa yahsunu bihi yana da kyau gare shi an yalbisa alqutna ya sanya tufafi masu auduga da yawa fi saifi a lokacin zafi ai kun ga nazari ne mai kyau wasufa fi shita amma ya sa masu gashi gashi masu kauri a lokacin sanyi Eh, ya za za ga waɗansu da rigan sanyi har da hulan sanyi ma gaba da ga wani ma dobul ko da ke wannan eh bayan an sa abin da a sake sa kot kaga zai yi zai maka maganin sanyi lokacin zafi ko ba zai sa wannan ba kai ma ba za ka sa wannan gayyen ba gaba daya za ka hakura da guda daya to haka ne suna ba da shawari ne na gudanar da rayuwa su daman waɗannan littafan misrawa haka suke to wane ne murab tun da ya ce al-kalimat al-muraba al-insanu alal insani limaza kana muraban li'annahu majrurun bi harfi jar bil kasrati adh-dhahira wannan fa sai an dan fara shiga larabci da larabci za a ringa ba da amsa الملابس yau da larabci za abin da ba za a ringa ba da amsa ba da kare karanci ba an yi ra'iya al'insan dai mun ce suna ne ko ismin ko to an yi ra'iya فعل مضارع منصوب بأن fi'ilin mudare mansubun bil fathati zahira bi sababi maza أن an
في fil malabisi al malabisi مجرور بحرف جر بعلامة الكسرة الظاهرة الملابس جمعي لنا أبونا أما إن كتير ألف دلم سوف زي يا تنقريوا ملابس مفائد سيكتي في ملابسة نعم Eh. akwai waɗansu dalili mamnu min as-sarf saboda dalili sai da kimun tahajjumu intihai ka- kaza wa kaza aw bil ajamiyya duk suna faruwa fusula sana مفعول به fusula as-sanati fusula مفعول به منصوب maf'ulun bihi ko kuma zarf
ظرف زمان eh ko zarf ظرف زمان mun yi zarfu a baya ko ba yi zarfu ba da sauran kenan zarf zarfu makanin wa zarfu
زمان زمان zamanin fusula zarfi ne زمان na zamaniya eh, sai ka ce daman zarafi yakan zo a matsayin nasuba ne نعم wa huwa mudafun as-sanati mudafun ilay zarf mansub wa huwa mudaf as-sanati mudafun ilay wa alamatu al-idafa al-kasra adh-dhahira fa yahsunu bihi fa yahsunu نعم eh فعل مضارع مفعول فما موقفه فا هنا فا- لا asababiyya aw fa'u taqi yasa muka ce mu aje wannan الاستئناف yasa muka ce ya hasunu نعم
eh, don kar mu shiga wani abu daban Aha.
فيه أن يلبس فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
أها بالضمة الظاهرة يحسن أن يلبث أن يلبس فعل مضارع أها فعل مضارع منصوب ب- فعل مضارع منصوب بأن منصوب بماذا بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة القطن أن يلبس القطن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في الصيف الصيف
مجرور به اسم مجرور به بحرف جر والكسرة ظاهرة في آخر والصوف مفعول به منصوب
والصوف آه. واو الواو للأطف الصوف مفعول به بمعنى أن يلبس الصوف في وقت ماذا في فصل الشتاء نعم
في ما wannan jaro majrur نعم innal mizaha lalle wasan banza yajlibul bagda'a yana jawo wambacin rai wa yaqta'ul ikha'a yana yanke yan uwantaka fafta'id anhu ka nisanci wasan banza illa idza kana yasira sai dan kalan wanda bai ta kara karya ba da innahu yurihul aqla domin shi yana ainihin hutar da hankali wa yuksibuhu nishatan yakan dan sanya shi nishadi wato ba a son mutum ya zama wato kule yanzu idan baba dattijo kakana ne ya kamata wata rana muka zo in ce kakana kawai sai in dan rungume shi in dan daga shi in jijjiga shi sai in ajiye shi don ya gane jikan sannan yana da karfi to amma tsakani da Allah kullum sai in zo kama dattijo in daga shi ai ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne kwarai da gaske ko kawai kullum na zo kawai malali kullum yana zama a kusa da ni kawai na tayi zai kama gem malali na shawa ya ce malam liman in an jima an kama abin nan ai wani wani ɗansa ko wani abu na raɗe ne zai yi saboda abin yayi yawa to ba a abin nan nan Mm. saboda me saboda aran ma ba su mutum ya zamo yawwa koyaushe abin nan haka ya kamata ya kamata a ce wata rana ka saba matanka a kafaɗa ka zaga ta gane cewa kana da ma ƙarfi bayan ƙarfin ɗaukar responsibility to kana da eh to wani lokaci haka ke yi ko da kuwa kana taɓa kana ɗana limanci a masallaci ko kai Allah rahmani yawo ka ɗan sake wani lokaci haka idan uwar gida ta jango ya amarya to ita ma za ta je ni kan mala ni abin da nake so ka goye ne ka kai ni kofan gida ka aje ni Ai, ka ga abin kuma yayi yawa Eh. okay innal mizaha إنها wannan ya ja mu da yawa إنها كل سنة وتوكيد haka ne inna wa anna wa ka anna wa laita wa la'alla
ولكن yajlibu فعل مضارع mudari albaghdha'a مفعول به مفعول به منصوب ويقطع واو مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة الإخاء مفعول به منصوب إيه؟ ويقطع الإخاء نعم إيه. ناون دان ديغو ني فيتو نعم أبن نعم. كما أنا كاغني أبو صوصي
الإيقاء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة فابتعد ابتعد
فعل فعل فعل أمري فعل أمر فعل أمر هو معرب أو أم مبني فالأمر مبني على السكون دائما yasa ba za a ce majzumun ba saboda shi mabniyi ne eh, kwarai da gaske dan bambancin su kenan نعم eh ni ma mantawa ne nace faftai na dauka muna lirabi duka ne amma idan da za mu yi lirabin duka no problem saboda a gane amma mun tsatsallake waɗansu mabniya a baya kaman alhu ai kun ga mabniyi ne harfin jarra da damir sai dai ba mu samu damiri ba kaman illa adatu istisna shi ma za mu samu amma ana hauna uku نعم ina ganin idza illa idza kana yasiran to ga illa ga idza ga kana duk mabiniye ne yasiran fa
مغرب eh لا إذا كان يصير مغرب
morab limaza
لوجود التنوين في آخره دل على أنه اسم
illa idza kana يسيرا yasiran اسم فلان أي- illa idza kana shine ayi abinda zaka illa idza kana almizahu yasiran khabaru kana ne shirta خبر كان مسوء wa innahu yurihu فعل مضارع مضارع مرفوع بالدمة الظاهرة الأقلى مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ويقصب مضارع مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة نشاط مفعول به مسوء مفعول به منصوب مفعول به منصوب أو تمييز تمييز وده يجب مي تمييز با تمييز yana gaba to mu bar shi mafulun bihi muje eh wannan tamrin na biyu yana da yawa yana da yake a rubuce yake so na uku ma haka sai dai ga na hudu da kullu ismi min al asma'il atiya fi jumalin sala bi haythu yakunu marra marfu'a wa marra mansuba wa marra majrura zaharaddin al qitaru menene al qitaru jirgin sama ko na kasa ko na ruwa alkitaru kuma mai zana masu tambaya eh yana lissafin project din da ke yajen ne ya zaga na buga eh ya zaga na buga masa wannan tambaya alkitaru jirgin kasa jirgin kasa جاء القطار رأيت القطار مررت بالقطار الجمل رقمي فيما هكا ake so kai masa alkitabu littafi at-tufa apple ga wasa ko ga wasa babun kofa mifta ki mabudi eh mifta ki mabudi shine asali wancan shi kuma kwazo makulli
نعم duk da hausawa suna ce mabudi makulli duk tamrin khamis ما بيرجع كل فعل من الأفعال الآتية في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجزومة يكتب آه، علي يكتب درسا لم يكتب علي درسا ولن يكتب علي أو محمد درسا يبتع بودوا ينظف ترككوا دفتشوا يشتغل شغلا يستخرج وكرم فتروا يتعلم قوية تمرين سادس بين في العبارة الآتية الكلمات المعربة التي لا يدخلها الجزم نعم أنا أصلا كفالي كالمؤمن دا سكي معربي وان جزم بايا شغا تكنسو والتي لا يدخلها الجر دا وان جر بايا شغا تكنسو يجب على الإنسان أن يبذل كل جهد أنا أصلا متن يبادي إياكا قوكرين في إلائي wato wajen ɗaukaka sha'ani watsanihi sha'anin ƙasansa amma banda Najeriya wa an ya'mala ala ma yajlibu sa'adata lisakinihi kuma yayi aiki domin ya jawo as-sa'ada shine jin daɗi lisakinihi ga mazauna ƙasan amma banda yan Najeriya walai yatimmu lahu zalika hakan ko ba zai faru ba ba zai tabbata ba ko ba zai cika ba illa bi an yuqaddima al-manfa'a al-amma sai idan ya gabatar da amfanin al'umma alal manfa'atil khassa bisa amfanin kai personal interest uh, abin na kan public one shi ne problem din Najeriya ya sa na ci banda Najeriya duk ƙasan da ta ci gaba haka suke yi ya sa kullum muke fada duk wanda yake ya yi ritaya shekaru goma sha biyar ko ashirin da suka wuce in ka dubi aikinsa za ka samu kobo in ya zo ya wuce gabansa yana tanada shi ba zai yadda ya taba ba balle wanda suka zuwa zamanin sardauna yanzu kuma waɗannan suna cizon yatsa to ka yi ritaya fensho ɗinka da kere ke fitowa sai ga mutum ya yi ritaya da babban matsayi yanzu ba fensho ɗin sai ka samu fensho naira dubu ashirin da biyar kuma in yana karatun boko ya yi karatun boko da mebe ya wure da wuri ba to dole ka same shi da ƙananan yaya inda jikoki ne duk fatattakansu za ka yi Eh, inda jikoki ne ba duk fatattakansu za ka yi kace kowa ya zo ya dauki- ya dauki ɗansa amma kuma ka ga wani lokaci ana samu za ga jikokin da iyayensu ba su da ƙarfi to mutum yana da naira miliyan biyu kudin gratutinsa ya makale ya yi ya yi kuɗi ya fito ya gagara fitowa shi kuma da man tuntuna ya riga ya bata lokacinsa wajen aikin gwamnati bai iya noma ba bai iya ki abin nan kiwo ba bai iya trader ba ai amma dai ya iya zama a majalisa ya yi taɗi tun safi har azara amma ba zai iya saboda me saboda bai san wannan ba yanzu don Allah mutumin da yake da koda matarsa guda ɗaya ne ɗan boko ne a ce da wasu sauran ƙananan yara guda uku dubu ishirin da biyar ake baki saboda ni na ga darekta ne ko dufiti darekta ya ce dubu ashirin da biyar na ce kan dubu ashirin da biyar ya shekara ashirin yana ya ce hakan ma gyara haka yi saboda yanka koma gwamnati darekta abin da yake karba yana karba ya kai dubu ɗari dubu ɗari wani ma bai kai dubu ɗari ba wani dubu ɗari da wani abu darekta to ka yi ritaya an baka dubu ashirin da biyar idan mata biyu ne a takwa sannan akwai su kwatas kamar guda biyar ya za ka yi da dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar zai zai ciyar da mutum eh ka gani mu kuma ga mu ga yawan yaya za ga mutum baya da shi amma matarsa tana haihuwa duk shekara eh amma dai kwanakin baya da aka yi wahalan shinkafar nan mutane da yawa sun shiga taitayin su wani kuma yana nan yana hankurinsa ya kara ga mata guda daya to kai mata guda ɗaya ma da 'ya'yan ka baka gama ɗaukar responsibilitin su ba kana ce za ka ƙara eh mutum ya tashi tun daga azare ya tafi kano ko kuma ya tafi abin nan ya tafi niger ya ce zai yi ƙari
sati biyu daga alƙali ya saka wai zai daurin aure a Najeriya. Alƙali Abdullahi.
eh ito ba Ni kuma abin da ba ba ni kuma ba ma ya gane shi. A nan cewa za a daura aure.
Allah ya taimake mu mun gama wannan ko oh yajibu a gurguje mudari marfu'un ala al-insani al-insan jaru majrur an yabdula mudari mansub na'am kulla maqulun bihi amma nan maqulun bihi ne eh sai dai ba ba mu iya samu mu bashi maqulun bihi to huwa mudafun juhudin mudafun ilai fi ila'i jar wa majrur sha'ani mudafun ilai watani mudafun ilai an ya'mala mudari mansubun alama yajlibu mudari mansubun as-sa'adata maf'ulun bihi mansubun lisakinihi lisakini to jar wa majrur lisakinina lisakinina jar wa majrur ne eh sai sakin haka ne Eh, amma dai sakinina ne me ya shanye nunun ne to to alarma wala yatimma lahu wala yatimma lahu zalim ولن يتم إيه.
الضرر منصوب فعل مضارع منصوب بلن إلا بأن يقدم مضارع منصوب بأن منفعته المنفعة المنفعة مقول به كو العامة المنفعة العامة منين العامة صفة لمن نعت هكذا تابع لمن أعطي على المنفعة الخاصة يوه. على المنفعة الخاصة جار ومجرور سننكما دمنور تمرين اذكر خمسة جمل كقاو جملة قدابية تشتمل كل واحدة منها على فائدة من فوائد نهر النيل كقاو جملة قدابية كوش جملة تنا أمفاني مهمة كوجين نيلو to mu kuma anan sai mu ce muhimmancin kogin gadau ok a to amma na san tsakanin gadau da ita ba akwai manyan manyan koguna ba to a dai da jama'ar riba besu kaga yanzu idan a cikin aji ne ka- yan makaranta ne da ke koya musu kaga za ka kada kowa ka je sai ya je ya yi abin nan babansa zai taimake shi mamansa za ta taimake shi wane ne zai taimake shi don haka samu mai hazaka sai ya kiyaye kalmomi shi yasa ake haka ثم بين ما في الجملتين الأوليين من الكلمات المغربة وعلامات إرابها مم. الجملتين الأوليين ما يسا بأتي أوليتين با الجملتين الأولين
مم؟ aljumlatayn alulayayn me yasa bai ce ulayatayn ba Eh, dama asalin kalmar babu eh saboda alula mace ce da ma to baya da za a yi da wannan din تمرين نقرش نموذج يشتد الحر في السيل يشتد فعل مضارع مرفوع بالضمة الحر فاعل مرفوع بالضمة في حرف جر مبني على السكون السيف مجرور بفي وعلامة جره الكسرة أعرب الجملة الآتية لم يدرك علي القطار علي بيسامو جرجين قصبة يا مكرة لم حرف نصب وجزم جزم يدرك فعل مضارع مجزوم بلم علي فاعل مرفوع fa'il marfu alkitara mafulun مفعول به bihi kun ga karshen ba mu karasawa yana da kyau a ringa karasawa don shine darasin amma abin da yafi muhimmanci shine ka san matsayin kalma fi'ili ne ko ismi ne ga irin m- menene yasa wasali kaza yawa tun da wadancan alamat ne su hadara tabibu ila almanzil حضر في hadara فعل ماضي مبني على الطبيب فاعل مرفوع إلى حرف جر مبني على السكون المنزل اسم مجرور به إيه، لكتا حلبتو جدا النار مشتعلة في الحطب وتا تاكنوا جكين إتاتي النار
مبتدا مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة مشتعلة حضر مبتدا خبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة في حرف جر مبني على السكون نعم
الحطب الحطب اسم مجرور به وعلامة بفي- وعلامة جره الكسرة تو وجار مجرور متعلق في محل رفع ماذا
خبر هو جار ومجرور متعلق بالجملة كما مغرش هكا إيه، هو نصوصي. تو الحمد لله لوكتي كا